الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فكذ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wagashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu bayan kusan tsawon wata biyu kuna da ba kwana biyar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan markas markas ahadu suna da jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau na juma'a sha hudu ga wata na muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha uku ga wata na tara shekara dubu biyu da goma sha tara uwa ga shi dai kamar da aka saba mun sake dawowa bayan tahiyya ta alkhairi ta aikin hajji kuma allah kaddara mun je da ni da alarama duka mun hada a can kuma dai uwa ban zama gaya uwa mu yi ƙoƙarin aiki don Allah kuma da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi game da gudunmuwa da yake kawo ta yadda addinin Allah wallahi dinyar da muke lissahi na isar da da'awa ta sunna wallahi ya huce na ya huce dina ki zamani babu wani wuri za gamu da mutum a saudiya ne ne duk abu da nan tun daga saudiya wallahi har sai nazar mutum wani kada ta tsira ka kada ta tsira ka kama sunanka wani ce karkada karkada ce duk yi musamman ce kada wani kamar sirgar sai maka san da halittar na ɗi kowa da wala tun daga saudiya wallahi ba inda za ka huto ka yi tsayuwar minti goma rubi magana kun wallahi kamar a gaban ka ake wallahi kuma wallahi suna ta addu'a ta alkhairi ga ƴan uwa kuma da isan musu da gaisuwa ga ƴan uwa balle ma na Najeriya da ke gaban gida ce yanda mutane suke ta ne yaban masa gamu ga Allah ramanan dai shi zama dole idan je wani wuri yanda suke ne masa gamu da idan su wallahi kuma kwarai da dai addu'o'i na alkhairi muna fatar Allah saka ma kowa da alkhairi ƴan uwa bayan kamar da muka sani a cikin tafiya da muka yi akwai masala wadda kwarai ta damar da ni a wancan lokaci kuma da ban so ba in yi magana amma lazim masala in wa ta wakana kowa san hayaniya da aka yi kan azumin sittin shawa ɗan wa lamarin addini da me yasa za a yi magana abun iyayewa goma iyayewa ba zama abin yi wakana sai mazamanto kullum kamar sabbi kamar sabbin shiga addini azumin arfa sita azumin arfa kai azumin arfa da ya zo daidai da subdu saboda abin da iyayewa a gaba ya sake wakana shi yasa nake so in wa kaina nasiha idan kullum mutum ya san akan me yake addinin Allah addini ne na tahiya akan basira innama ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min mushriki addini ne mai tahiya akan basira ka san akan wata aqida kake dan uwa dole mu san idan muka ce aqidar ahlus sunna da jama'a aqida ce mai tsari wadda ba rawa akan ta ba hayaniya kanta inda za mu karanci yan uwa malamai da tafikul khilafa maganan magabata akan mas'alar saɓani in ya zo da duk wani haida da aka tsada da bai ta wallahi rishin sanin kulawa me kai da kake aqidar ahlus sunna wal jamaa idan wani saɓani ya huskanto da yaya ka huskance shi yaya zaka zamana da wanda ya saba ma ra'ayinka gaba za a yi bakan magana za a yi kiyayya za a yi duk babu wannan jigo dai ba mu da wasu kamar sahabbai eh dan uwa abin da ya irin abin da muka yi ta magana kan shi abin da ba farilla ba ba wajibi ba ba wani rukuni ba haine da aka yi sahabbai ta kana sama da haka amma babu wanda ya ji kansu misali manya-manya zan kaɗe biyu uku haka masala wadda dudu ne a yau za mu ce kusan kowa matan da ya ta masalar yau ina da janaba babu ruwa mai zai ne taimama ko ba saɓani a yanzu zan ci an yi wayo gari umar radiyallahu anhu mazala ya rayu har ya koma ga Allah duk wannan ƙur'anin ya karba umar bin khattab radiyallahu anhu an samu mas'ala da shi da ammar bin yasir a cikin wata tahiya da suka yi sun samu janaba babu ruwa a lokacin ba san ba da yadda ake taimama kurun fatamamu sa'idan ta'iban kurin mai a taimam ana kasa jumana kurin kandi kasa a wancan zamani ɗaya ya yi birgima cikin kasa suna cikin kandi kasa kurin ya yi wanka da kasa wani bai yi ba aka zo gida aka ba wanzan labar wani ammar ne da umar bin yasir ammar bin yasir da umar bin khattab suka zo wanzan sun ce a haba amma ga yadda za ka yi kurin ya biya bukata ba bukatar birki mace kasa amma me za ka yi ta kurin ka buga hannunka guda biyu a sama kasa ka ɗauko su ka bushe ka sha fuskarka da hannunka bakin wuya kurin an ƙari amma umar da shi aka yi an waye gari umar na kasa biya mata duk wanda masala kun yi rike wata aya ba gudun jinin fatahuru ba gudun jinin fatahuru kurin ya ayi wanka kurin janaba umar zai a nan kun rike wuta manzala ya koma ga Allah ga Umar an zo an yi katare amma an yi tambaya wani ya ce na samu janaba babu ruwa ya zan yi Umar ya ce kun kake sallah Amr ya ce a'a Umar lafazin musulun ya ce kana tuni da ni da kai mun tafi daji mun samu fa a janabana wala mijin ma fa amma an ta ma ka duka gidaji ne kana da ni da kai muka samu janaba a cikin daji babu ruwa da janaba na yi bulbi ma cikin ƙasa na yi kaza muka zo mu zara ce min amma ga yadda za ka yi ka shayi fuska ka da hannun ka bakin wuyan hannu mulki aina kai ya ce umar wasan ka ce ya wasan khalifa ya ce ya amiru mumini idan kana so wannan magana daga yau kan ƙara yanta tunda baka so in yi ta abinda kai aka yi ya ce nuna ga mata wallahi kai kai sani ba ta mara ka kauri ba amma kai sanin magana ka idan kai kai kai shawa kuma shi ga mai mutu ya tsaya kun ba yi ba haka suka zanna fa in ka umar kenan ga mas'ala da shi kai abu amma ya mutu ga nan sun kuma ko amma mace wace ya tsaya kan wannan abun kuskuren wannan magana ta biyu mas'ala ta nan wanda ita ma abubakar haka bar duniya haka umar bar duniya mas'ala ta ta mutu wannan jin halatta duniya a yau kowa ta tsaye ta kai je hajji za ka yi umar ka yi hajji hajji abubakar ta ba a yi umar ta ba a yi haka suka bar duniya kan fahimtar su sauran sahabbai suna ga ana iya yi lahiya da kwa zuwa su haka fahimtar shi ta ba shi mai nasi ya rike nasi shi karshen lamari har suka bar duniya mun kanta da wata rana wani ya iske abdullahi bin umar yake ya ya abdullahi me za ka ce kan tamattu cikin aikin haji yace wannan sunna ne ban kasim ta ce ato ai babanka ya ce ba a yi ta ka shiga babana ake bi ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada sai ko da kore shi haka abdullahi bin abbas amma wannan tambaya shi ma ce sunna ta ban kasim suka ce a'a ba ai abubakar da umar sun ce ba a yi kai ka ce ana yi ruwa ta imam ahmad cikin musulmi imam ahmad ruwa ta tabbata kaka yace ina ce muku manzon Allah ya ce ku ka maganar abubakar da umar ce wallahi ina tsoron a muku ruwan duwatsu na azaba daga sama wani wani misali nan misali amina abdullahi bin mas'ud da sun bin affan sun bin iya halifa an zo ake haji sai ga usman ko ta fa'in da ta usman shi bai yi kasar amina wannan dalilai don saka dalilai don danyar mace a nan kaza shi dai bayan kasar amina aka za a yi sallah ibn mas'ud ce ya ci hadi ya khalifa wannan wurin mun yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi da Abubakar mun yi da Umar kasar sallah suke sai ka ce zaka cika ya ce cika za a yi suka hau suka sama aka tada sallah ibn mas'ud ya baba aka sallah da shi ka san mutane ba har kullum aka yi suka ce ya aka yi kayan zarge shi kuma a yi sallah da kai a ce ibn mas'ud ya aka yi ka aibanta abu ko ai da kai ya ce al-khilafu shar cikin sunan imam ahmad ina da abu dawud sunan abu dawud ya ce ai sabani sharri ne ya ce bai yi a samu sabani sharri shi da usman ya tsaya mishi don zama lafiya ka aji kansu yan wani koma zina ba ba ka ɗauki da tawon fiƙiwu masu suna kan fiƙiwu ɗauki da tawon fiƙiwu ka gani ɗauki misali na littafi sanan ne musu radin ta awilatun tanaddudun an yi tawili an kai an kawo don ba na ce ka ga magana a kan hukunci kai ka kasa magana wajen biyar shi da bakwai kan mas'ala guda sun san da ake kullum mutum tsakanin shi da Allah ya yi kurin neman abin da ke ga shi ne gaskiya tsakanin da Allah ma ba da faɗin adama saɓani nan muna da labarin ɗinsu albani su usaimin sulin ba a wannan zama a wannan karin da ya har yau ba wani malami kamar su a wannan karin da muke ciki da yanzu wannan aka ce usaimin ne din ba albani ne kamar wani wannan babu wani malami a yau wanda ma ke daidai da su balle a can su duk mai kanta da tawon su zai kaɗe da suke saɓani mai zahi ma tsakanin su wajen mas'ala wani zai ma duk misali mas'ala da ake an taso daga rukuya rike hannu albani ce bida a bida a ce albani ce bida a ce rike hannu ba ruku bin ba ce sunna ce yace ana iya yi amma ga su wata na na shurai wata muhatara ko na gani ta Muhammad Hassan ta ba labarin wani malaman yace ya halarci wani zama da aka yi Amina wannan zaman ya gama Usaini Albani bin Baz rahimahullah yace wani zama aka yace ina na aka zama ce malamai daga ko'ina zan ta almajiyar daga duniya da ko'ina an halarto ya ce da mu aka yi sallar asuba aka kulla majalisi ga albani ga usul ga bimbas ya ce hayo abin da cike birki shi wannan zama da aka yi da ya lissa wannan zama da shi aka yi ya ce tun sallar asuba a kulla zama aka yi majalisi aka yi shugaban zama bimbas shi ne shugaban zama ko bi da kan shugaba shi shugaban zama ya ce idan aka yi fatawa da malamai ne masu littafai masu ɓarɓarin wani raje ba malamai ne suke masu masu littafai su ma a wata zamanin ba suke kewaye su malamai ne masu rubutu ya ce idan aka jiho fatawa ta hadisi ya ce abin da albani amsa ta aka jiho fatawa ta aƙida bin ba ya amsa aka jiho fatawa ta fikihu usaimin ya amsa cacin da asuba wanda ake wani zama har a zuwa ba wani zuwa kashi ko tsari allakafin da asibar suke zaman suke tsaye ake wakil fata wata gona wani je gona ta hadisi albani amsa ta aƙida bin ba zai amsa ta fi yau sai amsa haka suka rika yi ce ina ga tun sallah ta yi wa zai limanci ya ce nufin sallah yi aka za shi ra sallah to wata sallah bin ba zai ce albani ta haba shar haba da tishi kai ne ya ce a kai ne ya ce haba kai ka yi misali ilimin hadisi yace duka mu kowa san Qur'ani duka mun kowa marta Qur'ani ne amma hadisi kai kai musulun sunna Allah yace kai za ka yi sallah albani bin ban sa albani ta mun sallah yace to da ya ya dangane mai kauya yace to zai ce to sallah za a ce yanzu yace muku sunnar manzon Allah ko ku saba kan muku shi albani ce ba bin ban yace muku sunnar manzon Allah ko saba kan muku an mukhaffif in ba ta ce mana kamar sallah ta manzan Allah ya ce aka yi sallah ɗan wata kashe wani kaga nan suna saɓanin fatawa amma ba su juna ne suna son juna ba da rigima tsakanin su Allah ma albani mutu a kan bimbas kan ma tsakanin albani ya ce ni dai a saman ƙasa a yau ƙasar sama ban ga wani ilimin hadisi kuma albani duk da alkala kun tawarin tsakanin su dan wani haka kamata ba san mu yi kashi irin wannan saɓani in ya zo tsakaninmu a san irin yadda ake maza magana a san yadda ake yanki ko da mun gane ba kaga kan mu sabon nake kawai kamar ta adawa ce malam wani cika za sun saba an samu sabanin malamai ba haka bane mu san wannan zama na ala na mu'amala aqida ita ce gaba da komai ita ce gaba da komai aqida da muke tattauna mu balle kana magana a ahlus sunna iyaye wa har abada ba kai na gaba wannan kai ya raba mu ka mana da kima tsakanin mu wanda ka magana wadannan gaje wani ya ka magana hama yamma haushi ma wadannan gaje ya ga wani malami kaza abin da kaza ya kama sunan iya zakin ka ce banza yo dan gaje na dan gaje da gaje yo kan kuma wasu ma in dai har zaka damu da su ka dan gargajiya yo ka kai alwa kai wazi mu kace muna magana ta cikin gida ne ba ta cikin gida ne magana kai ba magana ka dan gargajiya da ke ni yo wasu wasu ma inda zan zo ni kauran mu zai ka dan gargajiya shirme ne na wuce ba cikin gida a gyara tsariya magana ne sabani ba matsala bace ba sai ta zama takewa wani wai mai shagi wani wani zagi na na ce wai bin azumin da kamar ban azumin ba farda ban azumin gaba daya na ce ban nai yan uwa masalan lalle na yi magana cewa ni kan fahimta ta ba na wannan azumi saboda ba farilla ba ne me abin da kace mai wa yake cewa waye a duniya akwai mai sabani cewa farilla ne duk abu rigima ce ake akan wani abu na mustahabbi na mustahabbi wa su zama ba suna magana akan abin da ke wajibi ma su akan muna magana ma akan abin da yake mustahabi ne wannan sahabi ne manzo Allah yana raye ya zo ya tsaya ya manzo Allah tambaya kan shekashikan addini ko ruwa bukara cikin sai mutum manzo Allah ya ga mai dukkan abin rukunin addini guda biyar tun daga tun daga sallah azumi zakka haji a ga manzo Allah sallama sai da ya kuma kuma Anas ibn Malik ya mace ce wannan mutum ne mai hankali mai ilimi ne ruwa ku gafa musulmi yau tambaya karshe da ya kare a ga manzo Allah sai da yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya daga yau yace sallah ko daya ko azumi ko sallah ko haji ba wani abu zai na nafila ban da kara kan wannan sai da rantsuwar Allah kun ba azumi ne ba kun harba ba duk yace ma bai azumi kudin nafila bai sallan nafila ko daya bai wata hajji nafila ko daya amma manzo Allah ce wannan bawon Allah ina mai so ga dan aljanna wata ruwa yace wannan abin da in ya gaskiya zai shiga aljanna dan wato mu abin da gima akan lafilar Allah mu tara mata mu hankali kace ciwon ta ma duka ma gaba ɗaya azumi ba ma kana kana arba ba ma to arba wata wata ta haro ne duka ma na bi ta bai gaba ɗaya amma kace dan aljanna ne kuma gidan mu sauƙaƙa kanmu mu zamanto masu fahimtar abin da yake zamantakewa saɓanin in ya zo fahimta ce ta kan saɓa sahabbai sun yi mu kuma na cimma kan aƙida ta al'ummar jama'a kai mu sauƙaƙa ma kanmu mu zama da juna cikin mutunci Allah ta muke mu insha Allah za mu tashi aya ta 28 cikin suratul Ibrahim bismillah
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ɗan wannan aya mata ƙarshe da muka yi darsa na ƙarshe mun zo ƙarshen ana cikin bayani ne ƙarshen lokaci ya zo na faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu fil haqqi qawl thabit fil haqqi wa fil akhirati udhil lahu zalimin Allah yana tabbatarwa yana tabbatar da kalmar tauhidi ga waɗanda suka yi imani a nan duniya na san hadisi ya zo a wajen tsohon rai wafin akira haka nan alahira tambayar kabar kuma wajilun lahus zalimin allah yana ɓatar da azalimai ba sa iya mai da tambaya da zai wannan kenan ƙarshen lamari muna fatar allah sa cika da imani cika da kalmar shahada nan sai Allah yake cewa alam tara illa alladhina baddalu ni'matallahi kufra alam tara kamar Imam Bukhari na ce mana ma'ana alam ta'ala shin baka san ba da cewa an wa a cikin magana ta larabci haka ta a Hausa sun laba saka da tashawwu ina so in sa maka in ba kan sa maka san ko neman jin wani labari na san sarai banka nan aka yi wani abu sai ce wani kaga abin da aka yi ana san baka da aka yi kaga abin da aka yi an san baka ne ba ko na san in baka labarin kama a gaban ka aka yi ka shurare da kyau ana nan ina suka baka wani ba masaniya ne da ma'ana shan baka san ba da cewa baka da masaniya game ilal ladina baddalu ni'matan la kufra baka da masaniya game da waɗanda suka canza ni'imar Allah kufran butulci maimakon su ba Allah godiya akan ni'ima da ya musu amma suka butulce ma Allah shine kufran kawurci shi ta butulu kawurci butulu rishin yarda rishin godiya kan ni'ima da aka maka wa ahallu qaumuhum daral bawa suka sabkar da suka sanya al'ummarsu gidan hallaka na maganar jagorori miyagu jagorori wanda suke adawa da maganar Allah ko da addinin Allah su ja mabiya zuwa ga hallaka duk da abin ya shahara ga ƙwarishawa ƙwarwa ta abdullahi bin abbas tana magana kan ƙwarishawa ake magana kan su kowace al'ummar ce wasu na gani ibn kasir haka imin daga imam kurtubi da malamai da dama sun kawo mas'alar mai suna wani mai suna jabal bin ahim jabal bin ahim iya cikin sarakuna na kashe na martul gasani na kasatina da cikin daula mai kai cikin larabawa wanda suka zama kirista larabawa ne suka zama kirista to iya cikin sarakuna masu ƙarfi jabala ya musulunta ya zo madina wajen umar ya kawo goyon baya da ɗaya rikiya wata ruwa an tattalka ɗari biyar ta ruwa ƙasa da haka da ɗaya rikiya don sarki ne babba kuma ya musulunta ƙarin dole a bi shi ya zo ya ce umar to nima bani da mu za a haji jabala ya zo aka zo makka da shi tun daga madina ya zo aikin haji ta musulunci jabala iya cikin tawafi sai wani bakawai daga nabi maka zuwa cikin wani bakawai cikin laraba kawai cikin kuskure sai ta ka mayahin jabala mayahi ya waɗi jabala da ke mayahi ya dibi wani bakawai ya cire shi da biyar ta tarar ce yadda mai illa ni ya kamar shi a zaku san shi har har a zuba mai mayahi jabala sarakuna na galgayen jahiliya yanzu labari ba kauye kai kara wajen umar yau kuma san waye umar wajen adalci ya zo wajen umar ya ce ga abin da ya wakana shi da wannan sarki wannan jabala ga abin da ya fi umar sai aka kirawo jabala suka zo ya tsaya gaban umar ga ba kauye ga jabal bin ayyam ga umar ya ce wannan bawan allah ya kawo kara ga abin da aka yi kaci da shi daga ta bige shi ya ce yi kamar yi ta kamun tsarkakakakaka kuma da ce ai wannan ta huce ta bala maganin kamar ni ta huce wannan jahiliya ce musulunci ba wannan musulunci ya ce yanzu abinda za a yi imma da sasi ko karfiyar da shi ni ni za a buga shi kamar ya kaushi za a bige shi kamar ni kuma da ce wannan ta huce jabala wannan ta huce kamar magana ta huce kamar kai islam ne islam ne adalci na kudi ban da aka al'umma ba ainihin ba shi ke nan a nan jabala da ji yanzu gala a banzan je shawara ɗaya na za'a ita ka je ka shawara ta abuza amma kurin ɗaya biyu ne ko ya yi baka ko a rama kurin ba wata bayan wani ba abin da za'a ƙarshe jabala da shi da jabala cikin dare daga gwanda ya rida wanda ya kashe rufe ya koma cikin rumawa da wannan ne za mu doka maganar cewa musulunci addini adalci ba ɗan wani jikan wani ba kana wani jikan wani da abin da jahiliya ya zo haika gare mu a yau da sunan musulunci amma kuma kurin an yi kategori kategorin mutane ko da ma san yi abin da wasan ba magana shara shi fi shara akwai wanda su ce musu intushabin wani mustaɓuwa wanda aka shahida mai akwai zuwa ko ina zama ya kusa garuruwa akwai da kai ma ka zama kaje ba kai ma baka harama kai ma baka shara fada ka ce ranka kai shi ne kake da kawara ba wanda zai shara lakan baka shi ne kake haka wannan jahiliya ce ba ko na musulunci kuma nan cewa ka san musulunci ko musulunci duka da madaukan adalci ana iya cewa wannan mutum mai jama'a ka a kore shi a rike shi gwanda a yayi ba ba wace a kullum ba zai ba ruwan da matsayinka musulunci aka tsara musulunci shi ake ba shikiri ba musulunci shi ake ba shikiri ba da matsarin ka dan kai da kai da kai kai zaka ka bi shi haka ya tsara musulunci ba abin shi ne a gyara a yi kuskure ma a yi za a yi zaki ma kowa to wannan wasu na cewa wannan jabal a nan ana fata shi ma don ya ɗauki jama'a shi tawagashi da ya zo da su sun musulunta amma ya ɗauke su ya mai da su gidan kawunci don sun koma cikin rum alakul hal duk wani shugaba duk wani jagoran al'umma da ya ja al'ummar shi zuwa ga gidan kafurci iya wannan layi me yace jahannama salaunaha wa bisal qarar jahannama ce makoma su a can za a shiga a kona su tun da irin wannan makoma dan kullum ba muna gaya muku qur'ani littahi ne ya sabaka har tashi kiyama yanda kowa ke baka ti'un wa anan a da makaran a Kano ne a ina ne duk wanda ya jagoranci al'ummar shi ga islam ga gaskiya ana kasa gaskiya yau dare su ya bar su ya sa mina gidan kafurci iya cikin wannan layi ko a da maganar ko a kan yawan kan wannan kuma muke maganar jagorori balle na malamai wanda ba su fahimci kiran sunna ba sun da ke sunna kamar abu ne daban zai bata abincinsu da gangan da gangan wallahi su rika mai da mata ku tsaya nan haka muka gada kowa ya da kakanu wanda aka yi mai mai kuma da samun sunna sai su rika aibanta shi dan a samu wanda bai zo ba tsoron abin bata mutane ake zagin mutane ake wani iya jin wani iya jin gaskiya ya ki zauwa sun je sun rike wani da kira mai rabo ya kuci haka kira su sun rike mutane mabiya sun rike su sai mai rabo ya kuto ta ji labarin aiwa da shi ma gada sunna haka ake zuwa haka ake wallahi me yan wa kiran sunna kiran wa baban wa ake kira abin da tayin baban wa ake kira muke kira qur'anin da ke hannunka sunnar da take gidanka a kaɗai ƙura a buɗe ƙura'ayi da suna a yi aiki da su ba mu da wani kira ba wani ba me a cikin namu da za su aibanta ala suna kusa ka a zo a yi ne me za a yi ƙura'ayin da ke hannunmu ba mai baka ce an kira suna ne na baka wani ke ce mun je nake kan tambaya an ne zai sai uban ya ce shi wa da hana ita ce tana so ya ce sharadi zai ba shi ɗaya wannan tambaya ta ce kamar ya zan yi zan baka ɗiyata amma kanka sa ta izala kanka sa ta izala amma zan baka yarda amma shi sharɗi yarda ta ce to kai ɗan uwa kai wa baka izala wa baka ita wani malami baka ita na ce kai nan ka san abin da ake ne wannan ita matar da kai sa'ar ma ka fa'intar da ita da gane inda aka sa ta kai dai addinin Allah kake kana bin Qur'ani da Sunna kan fadinta da magabata ba ruwanka da gargajiya na gada malam wane babana shine ba ruwa na shi in ta amince da haka alma kayanka kai ma ba wanda zaka cikin sunna haka ka ganta kurin ka shiga mutum da kullun sunna daban ne sauran ɗari uwa na ga muƙaddami ya baka an amshe an mata jididi duk wannan a sunna imaninka da Allah da Qur'ani da sunna zaka bautata ma Allah yanda Allah yace yanda manzon da Allah ya ko akan mutum ka bata shine zaman ka ahlus sunna idan ka ce wannan bai ishe ka ba sai ka tsara ko zaka bi gargajiya ka huta kina imaninka yasa ka sunna rishi shi huddaka ba mai saka ba huddaka ita sunna ba mu baka ita kenan ku imani ne kura to na yi imani wallahi duk wanda zai nema raba ka da sunna to la iya cikin wannan za a waye gari ya kai ka gidan abinci me ya bayan kitabu wa sunna ba bayan sunna me ya zara kai gargajiya kai gargajiya ba din Allah bane ba ko haka magada to ba addin Allah haka magada Allah ya taimake Allah ya taimake mu yace wa ja'alu lillahi andada وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار wa waja'alu lillahi andada sun sanya ma Allah kishiya nid duk abin da yake haƙƙin Allah ne sai ka nema a wajen wani Allah ba mu san shi Allah ba Allah ake roƙo wajen biyan bukatu Allah ake rantsuwa da shi da shi ake dogara komai Allah ya ka waye gari ka ba wani matsayin Allah misali kana kiran wani wanda ba Allah ba kana da matsala don ka ce ya Allahu ka ce ya wani eh ya wani maimakon ya Allahu ka ce ka problem ka kira Allah ka kira wani ko kira mala'ika ko rauka yayilu ko dam da yayilu ko aka ka yayilu a baka wuri da zaka ta janya ya rauka yayilu kaga ka bar Allah ka kama wani Allah shine nid domin Allah kadai a kira kaga ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine kalmar ka da kai ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ita kuma yarda da cewa shi Allah da aka ce ba a bauta ta ma kowa sai shi kuma ya ka yarda ka ce Muhammadu Rasulullah shi ne kaɗai ɗan jikada daga Allah yardarka Muhammadu shi ne Allah ya aiko zuwa ga gare ka zuwa ga duniya gaba daya dukina a nan mutane su gane ba a wurin da sauran sahabbai sun yaƙi wasu wanda suka yi aƙidar Allah ya yi zama aike daga wajen wani ba Allah ba aka yaƙe su aka kashe su mutar musalama sun yi da wani musulun sun yi da la'ila wani rasulullah amma yarda su da an wa musalama saƙo yau ka ɗan wakarka mamakin zai bayan shekara dubu ta ɗari hudu yau ga wani musulmi ne an malami ya gwada musamman ga wata ko ga wani an mai saƙo adadin ta yi gashi wai bayan shi Allah ya ma wani sako ga wata addu'a ko ga wani kaza zai za ku yi kuma a tururuwa kaga hadarin rashin kan tauhidi an da ana kanta tauhidi yan waya za a yi musulmi ya yarda da Allah ya ma wani sako kawurci ne kai kace wannan sunna kai kai da Allah ya wani sako sauran annabawa kai magana zo ana aiko da manzo biyu uku lokaci guda misali ga zakariya ga yahaya ga isa ga ga yaqub ga yusuf gada annaba da daban daban daban suka tare yarda muhammadu su kuce manzo Allah ya zo dole sai ka yarda sai sai sai tawhid risala sai ka yarda babu wani dan sako daga Allah sai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sabai sun yaki duk wanda ya da'awar akwai sako daga Allah wanda wani ya zo da shi yau musulmi cikin ɗariku cikin aurat da yawa akwai wani ce wane ne Allah ne sako wani ma ka ce a takardar haske shi bayan shekara 700 na rabar zaɓar duniya duk mai karanta kisa ta farfati ka kayanci tarihin da aka tazo ya ta zo duniya ta farfati duk mai shi ka kasa kwanta kaje kai a baka littarin su baka littarin su baka tabbas baka tarihin ta balle ga littarin shahararre jihar mali abin da ke a rubuce ne yau kaji kuka gani bayan shekara 700 shi muhammadu bakari kan tijani ya kashi kare wajen kusan 500 kan shi tijani gaba zuwa aka bashi aka bashi ba na bakar shi zo da ta ya ce ya shiga ka'aba ya yi kwana 40 shi na mamman da kace ta wa'a na aka yi tsari da kashi kwana 40 da hoto ba a cikin ka'aba ya yake roƙo allah ya bashi salatin da ya kowane salati bayan wannan kwanaki وجاءه الملك في ورقة من نور ملائكة يزو الملك ماشي كيف جبريل ملائكة يزو مي أتكن تكردا تحسكي yanzu wannan in ana karin tauhidi za ka yarda da haka kan ma ayi ta haifar rani ka yace maka haifar rani yarda ma yan wayau fatiha ce ka zo alhamdulillah alimina sai ka ɗan harbi da ya kace kai ma an baka ta mun yanzu fatiya wannan kace kace ta kace amma ka dan mutum harfi daya kace kai ta ga ta dan an sai dan ba a wannan wurin sai muka yarda me ba zanka kuma wallahi mu a karanta tawhidi rishin karanta tawhidi yace kai mutane ya barwa kuma da wasu nan sun su suke fada suna rage ahli sunna ba a gane ba su ne masan annabi Allah kai gaba Allah lahiya Allah kai wala lahiya da akida Allah ya kaga rigima ta kiyaye don wake lazim kakka yarda da wani mai sako daga Allah sai Muhammadu Rasulullah wannan kan wani maka hira yawan ilimi ne girmar wani mene ne kakka yarda wani kai musulmi a yau wani ce maka ai ga sako da Allah ya aiko shi ko ai kai imani da cewa makareci ne ha? Kada, minti na sauran. Ita da tsarato. Akwai katin memoir a ciki. Ciki da kusa akwai katin memoir a ciki. Da kusa ke. Kamin kamin tana. Kamin kamin tana kamin tana. na'am ɗan wata ya ce dai cewa mutum ya yi imani da bayan allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muhammadu rasulullah kurin babu wani mai kama sako daga allah sai shi manzan da allah diyan aka yi a cikin da imaninka cewa muhammadu rasulullah shi ne manzo na allah kuma ya ce la nabiya ba'adi babu sako daga bana umar ibn khattab radiyallahu anhu abubakar siddiq sun kai ziyara cikin sirri bakar korwa sun kai ziyara cikin gidan umar ala sun kai mata ziyara da manzala ya iya raye sukan kai mata ziyara da suka je ya suka ta hanshi da kuka suka ce kukan me kike yi da ki san cewa manzala suka zama abin da ya suke a wajen allah ya abin da bada duniya ta ce ba ina kuka ba ne ba akan manzala kuma ka allah na san manzan allah abin da ya suke allah ya abin da ya bada ina kuka akan yanke na wahayi daga sama kuma suka wuce da kuwa gaba daya kaga fahimta sabai babu wa'ayi daga sama in dai abu daga Allah ne ya kare ko ce maka zai ta kuma makareci ne kurin makareci ne kuma mai batarwa batacci ne batarwa kurin kan maka shakka batacci ne wallahi bayan Allah ba nan babu wani yace wa ja'alu lillahi andadan yudillu an sabili sun sanya ma Allah kishiya wanda karshe a cikin akiba za su batar da mutane daga hanyar Allah. Ƙulta mata'un fa inna masirakum ila nar. Da ya masirin wannan hali ku dan more kaɗan ku dan ji daɗi ku rayu ku da kwatar lokaci ƙarshe dai za a ƙara rawar duniya kirji irin daɗi da kuka more a duniya kuka ji daɗi kuka taba aka sama abin duniya ƙarshe dai makoma gidan wuta ne Allah kiyaye Allah ci gaba قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا
ibadi alladhina amanu Allah subhanahu wataala iya umarni ga manzon sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma bayina kai wannan magana dan bayina ko ga bayina waɗanda suka yi imani da ce yuqimu sala aiki mafi girma cikin ayyuka na jiki tsaye da sallah ko tsaye da sallah yace jigon ibada rata gobe kiyama ita ce horkon abin da za a bincika akan dukkan wani aiki da ɗan ne a kinan a kula da ita tsaye da sallah yinta a lokaci bayan cika arwallanta yinta a lokaci cika rukunanta da maka ramadan ya ce wasan salama duk wanda ya sallah a lokacinta ya cika rukuninta da kasantar da kai a cikinta da komunta iya da alkawari a wajen Allah sai gidan aljanna kenan sallah kyakkyawa ake magana kenan ku tsaye da sallah yadda aka ce ku yi ta wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma ka ce ma bayina ku ciyar ku bada daga cikin wani abu da muka azuta ku dan Allah ya ce a bada gaba da ka bada kana ka zama kana kana maula a ka bada daga cikin mimma razaqnahum daga wani bangaren abin da muka azuta ku kai ma ka bada yan kin ga sadaka kyauta abin masu imani ne eh ka zama mu kullun kai a baka an ce kamar a ce gugu da gudu kullun kai a baka hannu a gure kai ma ka rika badawa eh ku zama to masu bada masu imani kuma wannan sirrin wa alaniya ku bada a koye ku bada a hili da koye kada bayani ku koye ku bayyana a wannan menene umarni Allah ya ake alkhairi ya dalli ayi magana sadaka koye ta hiko to zai dauka a sadaka ya koye ana neman sa taimako ko ga taimako ya kama a san da an ce ta koye ta hiko eh eh wani ka ce ya riya ko kai riya eh bari abin ya huce a duk inda ta kama kai ta kai dai ka duba zuciyarka kurum ka ji ba zuciyarka ka shi kuma karanta a sunna na da karantar da mu da wani nan bayana aka yi wani lokaci sadaka hili ta yi ta koyi a wani hali inda misali zan zo ni in ga wata sunna misali neman taimako ko neman aiki agaji in zo yin da na yi zai sa duk wanda ya ga na yi in karantar da wani darasin a zo a yi irin wani aikin kaga duk wanda ya wannan aikin har tashin kiyama ina da kamasho a ciki kai da kuɗa kai kayan goyi ban da gaji kai kayan ka haka ka kai taka saboda ba dan goyi ba saboda an yi koyi da wata aikin alkhairi da nayi na kenan aikin alkhairi kaka ce a kai a ko'ina ta kama din je kama kai a hilin aboye amma ka dinga zuciyarka kai dan Allah shi ne Allah ladin khalis kai dan Allah kurum shi ne ba abu kurum hili da boye yace wannan aiki da aka muku umarni na ayyuka na gababuwa na sallah shi ya suwa a hili a boye min kabila an yi a ce yawon labarin fiye wa lakala kayan wani wuni da zai zo wani wani wani wuni ne wunin kiyama idan kayan taɓa ci eh kayan taɓa ci wunin da babu sai ba daga sai nuna kuɗi da zan saya tun da da kuɗi zan sayi ladan mutane ko zan ba da kuɗi a ban gidan aljanna ko ba da fansa babu wannan wala halal babu wani masoyi don iya sanka kaje a lalace kaje kiyama dubu-dubu cikin saban Allah a ci kai tun da kana da masoya a duniya za su agazo ka su hulɗa ka daga cikin kamun Allah babu magana saye sayarwa ba magana soyayya ta amfani ka idan baka da imani nan sallallahu alaihi ya kira kore shawa ishtaru anfusakum min an-nar fa inni la aghnakum min shay'in ku sai kanku mana ku yan tatta kanku daga wuta ba alaka ta da ku ba ta muku azab magan azabar Allah dan ku ba Allah ba kai wannan kira yayi haka Fatima ya ta Safiya duka ya kira kowa aikin ka kurin imanin ka dan baka da imani kai mutum banza ne mutane dan wane ne jikan wane ne a ba ruwan Allah da inda Allah ya diba daga taka da ta sa ba Ibrahim gidan wuta ba azab ana ga wutan da nasu Qur'ani Allah taimake mu جدلا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض yan wannan kullum muna magana cewa Allah subhanahu wataala yana shunguda muku tauhidur rububiyya bayan tabbata muku zuwa ga tauhidur rububiyya ku san me wannan aikin Allah ne kura Allah Allah allazi khalaqa as-samawati wal ardh Allah shi ne ya halitta sammai gaba ɗaya haka ƙasan gaba ɗaya duk wannan aikin waye aikin Allah ne halittar Allah ne wa anzala minas samai ma'a kuma Allah shi ya kayi shi shi ne kayi shi shi ne ke sarkar da ruwa daga sama musamman an babu ruwa babu rayuwa sama ƙasa bayan ya sarkar da ruwan da ruwan fa akharaja bihi min as-samarat wannan ruwa da Allah sarko daga sama daga shi kuma Allah ya tsara kayan cikin hikimar shi cikin hikimar shi sai yake huddo da ɗiyan itace da wannan ruwa da ya sauko daga sama daga nan ake samun ɗiyan itace daban-daban iri-iri ɗanɗano daban kama daban amma duka yuzu ƙabi ma'in wahid duka daga ruwa ɗaya da mai ɗaci-ɗaci da mai zaƙin da mai ɗabiri da duk wannan wanda zane da laun da kamar haka da ruwan ɗaya ne Allah ya wannan tsari ne wannan aikin waye Allah ya ce bayan wannan ya ce rizukan lakon wannan ɗaya itace ya tsarar da su don abinci cin arziki na don abinci don ku abincinku ne ku kuke amfana da shi wasu khara lakum lufurk shi ne kuma sauƙaƙe muku jirgin ruwa ya yi lodi na kan dubunai akwai mai ɗauko mota dubu dubu mota kanta dubu za a ɗauko kan dubunai na shinkawa da muka yadda wata tana ci shi ɗaya amma bai rufe ba ku daga su cimar allah ya ga wani kuma ya rufe na allah su kenan abun ba a cikin bai ba haka allah ya sauƙaƙe muku sukuran don a yi cikin abinci a yi cikin ni'ima ta Allah sama ƙasa ta kanan zuwa nan kuma har yau babu wata hanya da ɗan adam ke isar da alherin Allah sama ƙasa kama hannu batu yace shi sauƙaƙe muku wannan jirgin ruwa ka ɓarar hala ka ganga tsaya eh ka ɓace za ka yi ka mutu eh amma ɗan ƙaramin wato ya ka hau kuma ka tafi a sama jirgin ruwa ɗan ƙarami an ka tsaye ka tafi yace ya yi haka ya sauƙaƙe muku jirgin ruwa litajiri filbaha don ta rika tahiya a saman teku ba ta nutse ba kuma wani ya wakana bi amurki umarnin allah ne baturu na ce wani ilimi a kuna da aka gano shi ne yake sawa wata bai nutsewa waye wani musa wata ni'ima ce ta allah ta kayan shi kuna amma kowa imani da akwai wani sirri akwai wani sakiri akwai wani sirri da ya sa me yasa ake bai nutsewa allah da umarnin allah ba teku wannan jirgi ya tafiya a samanta kai nutse wa sakhara lakum al-anhar kuma Allah ya sauƙaƙe muku bace bahar bana nan kuma ka magana teku kana ruwa korama ka san annahar al-bahr shine ta teku mar eh mar shine al-bahr teku kenan aka ce nahar shine ta ga filab filab ne ta ga filab ne ta ko yi ta ko sun mal sun wannan shi teku an sa a haure a yi jigila da jiragen ruwa ba a yi shi ba za a sha Allah kun ya hikimar shi ya yi halittun shi a ciki a hau a kai jigila zuwa nan amma shi ruwan korama ruwa na irin na isa zama ce mai gudu na gulbi wannan ruwa ne ana hawan mai yawa ne kuma a sha a yi ki a yi noma a yi komi daga cikin shi hikima za ka yi mana ruwan akwai mutum kilo dubu biyu dubu uku nan da nijar ma tun daga ginin kyautowa ginin kyautowa shi kuma shi ko nijar ya shigo ta nijeriya ya ta yi can ya shiga ya gama da kogin kogin ya gama da kogin nijeriya can an ce na lagos ba kogin kwara daga jagon ne kenan ka ga wannan wani sauƙi allah ce akwai cewa an cikin nijar wannan wani filan nijar daga dutse kyauta daga dutse kyautawa amma tun da aka yi ka daidai labarin nijar har yau akwai shi ba ce ba ya tsare ko ya tsaya balle na ne tun fir'auna ran labarin shi ne iyayen har yau suna nan wani ruwan kullum kuma su kima Allah da banga da karkiwa kullum lahar kullum gudu take wadda kuka an mata ruwan wani da ba har aka jata kullum ruwan tun da aka duniya kullum gudu yake kullum tafiya yake bulbulbulkurin haka ke bai karewa akwai babba akwai karamin iri iri ga sana duniya wannan wata aya ce ni'ima ce da Allah ya sauƙaƙe muku irin wannan ruwaye don cin more su eh wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamar
wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar
wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara Allah sai ka ɗaya muku rana da wata kowanne na tafiya a inda yake kamar daga cewa lashamsu yan bafi laha an tudar kalkamar wanda lelu sadiqun lashamsu yan ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وكل في فلك يسبحون wannan tahiyya da ranar da wata suke yi Allah tsara kan shi yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar kowanne ga maka tahiyya shi daban ba gamu ba yanda za a yi rana ta gamu da wata wallan lailu sabiqun nahar haka dare riga rana wa kullun ma'ana da wata da rana fi falakin yasbahun kowanne a cikin falaki shi ne falaki orbit musta orbit falaki da Allah ya ba kowanne inda yake tafiye shi kowanne iya cikin falake shi kuma iya kamar zaman dutsu kamar zaman kutu ya ke tahiyya dole san tahiyyar da ira bata cikin sama kowanne iya wuri shi iya hutar shi tunan wakin wane ne wani wanda ka ce zalika taqdirul aziz alim wannan tsari ne na Allah wanda yake masani mai iko gwani shi tsarka shi haka yace wa sakhara lakum al-layla wan nahar kuma Allah shi sauƙin ku dama a yi dare musulman dare a kwanta a huta a ji daɗi a yi barci kuma rana ta yi a tashi a shiga harkoki na duniya duk wannan ya daga cikin sauƙaƙewa ta Allah subhanahu wata'ala wa sakharar lakum mai shamsu wal qamar da'imin ya sauƙaƙe muku rana da wata suna tafiya wa sakharar lakum al-layla wan nahar ya sauƙaƙe muku dare da rana wannan kuma ce wa atakum وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه Allah ya ba ku duk irin abin da kuka tambaye shi na ce bilisanin maƙal aul hal akwai tambaya kana bukata ba he ka hudu ba Allah ya san ya san dai baka rayuwa ne da ruwa baka rayuwa da oxygen ne da iska bai yiwuwa ka yi ɗan lokaci ne da ita duk abin da yake na rayuwa akwai abin da jikinka ke bukata ba ruwan Allah ya shirya ya baka kuma haka wanda kake bukata Allah ban kaza Allah ban kaza ko me ya baku ya baku duk abin da kuka tambaya ta kada ka wa in ta uddu ni'matallah la tusuha inda za ku zamana ai ta lissahi ni'mar Allah ta kaza ta ji ta gani ta kaza bai buku ya ku cikin tawai ba ku a iya kididdige ni domin ta nema ba ku santa ba ni ma da ba ku santa ba da ku ta ni ma da ta Allah ba ku santa ba ma ba da ku ce kaza tana ciki in wannan abu nawa aka gano cikin adalin nima sai daga ma gano shi haka za a ta yi kenan za ku ita sai nima Allah kun lissawa amma ba ku a iya kididdigewa a ce ga baki nima Allah gare mu kuma dan Allah irin wannan mai wannan ni'ima gare mu zai ce ayi a ce ba a yi za a mai tawaye mai wannan nima gare mu nima da kuma yanzu san da ta ba ta ce wa in ta urdu nima ta lalata suwa inda ta kirga ni'imomin Allah ba kwa kididdigewa yace innal insana la zalumun kafa kurin hal kurin mutum jinsin mutum kurin mai zaluntar kanshi ne mai butulce mai neman Allah an ba zalunci da butulci ya za dan adam Allah ce kai ce ba ka yi Allah ta ga yanda kamata ku ce a kai mata tsara kanka ga yanda kamata ku yi da rama da ku rayu ku ce a duk Allah biya ba kuma za mu tsara kanmu daga cikin duniya lo Allah shi da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته insha Allah kenan dukkan karatukan da zamu fara daga talata zuwa laraba insha Allah zamu fara na bulugu maram da na mota malik insha Allah talata laraba